أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار wabat muna cikin karatun wannan littafin tafsir insha Allah sati da ya gabata mun tsaya ne kan aya ta tara ta tara to saboda dangantakar zance za mu fara daga ina ga aya ta takwas ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasu man yaqulu amanna billahi ko wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون
ubangiji subhanahu wataala yana labarta mana munafukai ne munafukai yadda suke bayyana sharrunsu da ƙiyayyarsu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane idan aka ce daga cikin mutane da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba shine allah yake cewa daga cikin wanda ba su yi imani din ba yace man ya kula amanna billahi suka zo wurin manzon Allah sai sun yi imani da Allah sun yi imani da shi don haka Allah yake siffanta mana a cikin suratul munafiqun Allah subhanahu wataala yake cewa da su zo wurinka suna cewa lalle sun shaida babu wani abin da ya cancanta a burta masa sai Allah kai kuma mun yadda kai manzon Allah ne amma Allah ya ce me Allah ya ce me Allah ya ce lalle ya sani cewa ƙarya suke faɗa ƙarya suke suna faɗan me abu ne a bakin su ba hazuke su shi ne nan Allah ya cewa minan nasu daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi akwai suke ce sun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir da ranar alkiyama Allah ya ce wa mahum bil mu'minin alhalin buwa mu'mini bane ƙarya suke ya Allah ya ce yukadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun Allah ya ce suna yaudarar Allah ne yukhadi'un Allah suna ga kamar wani abin da suke yi suna ganin kamar wani ci gaba ne kamar wani tadawur ne suna yaudarar Allah subhanahu wataala Allah ya ce ina Allah ya riga ya sani ya sani don saboda mu gane cewa Allah ya sani manzon Allah ko bai san gaibu ba shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana cikin suratul tauba yake cewa wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu alal nufaqi la ta'lamuhum lahanu na'allimuhum sanu'adhibuhum maratayn Allah yake gaya wa manzon Allah wa mimman haulakum akwai daga cikin wanda suke gefen ku hawo gefe Allah ya ce wa min ahlil madina akwai kuma wasu mai munafiqan a cikin birnin garin Madina shine Allah ya ce wa mimman haulakum min al-arabi munafiqun Allah ya ce wa min ahlil madina Allah ya ce maradu sun kware sun kware wajen munafurci Allah ya ce la ta'lamu iya gaya manzon Allah kai ba ka san su da kai da jama'ar ka ba ku san su ba na hanu na alamu Allah ya ce mu mun san su mu kuma za mu bayyana maka da su mu mun san su amma Allah ya ce sana azubu maratayn Allah ya ce za mu azabtar da su azaba guda ne malaman tafsiri sun yi ta maganganu akan azaba guda ne wasu malamai suka ce azaba a nan duniya da ta lahira shi ne azaba guda biyu yane ne azaba guda biyu ni ne ba da bukatar ci gabanka sai kuma Allah ya turo maka ci gaban kawai ci gaban kake me zan ji bacin rai a cikin zuciya to wannan azaba ce ko wasu malaman da suka ce wannan azaba kenan ta farko sannan me azaba ta biyu ta ce a lahira mummunar azaba aksara malaman tafsiri wasu na faɗa sun faɗa akasin haka sana azubu maratai wasu kace a nan duniya za a musu iqaba da a musu azaba Allah zai azubtar da su azaba take a lahira ma a sake musu azaba wasu sun yi wannan fassara din ubangiji subhanahu wataala yace yukadiuna Allah suna ganin abin da suke yi yabdara Allah suke Allah ya ce wa ma yakdauna ba kowa suke yabdara ba illa an kusa kawunan suke yabdara idan kuma za ka gane kawunan suke yabdara kamar mutum ne yake bauta wa Allah wa yake yi wa kansa yake yi wa shi Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana in ka bauta masa ma fa ni'ima in ma baka bauta masa ba ya riga ya halarci mai bauta masa ko da Allah subhanahu ta'ala yake faɗa kakurai da suke faɗan cewa a cikin suratul ma'ida suke cewa qalat al yahudi lillahi magalula Allah ya ce kullar aydihim wala inu bima qalu bal yadahu mabsuta suna cewa hannun Allah a kankamake Allah baya ba al ina Allah ya ce hannayensa a buɗe suke yunfi kai fesha Allah yana ciyarwa ne yana bayarwa ne ga wanda ya so don haka Allah subhanahu wataala yana taimakon bayansa ne amma bayansa ba su da abin da za su taimaki Allah subhanahu wataala sai dai su bauta musu Allah subhanahu wataala ya ba su lada shine Allah subhanahu wataala yake cewa ma yakdauna illa anfusuhum ma shurun ba kowa suke yaudara ba face kawunan su sai Allah ya ce
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون
Allah subhanahu wa ta'ala ce fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada wa lahum azabul alim bima kanu yakzibun ubangiji ce fi qulubihim a cikin zukatansu maradan akwai wata cuta cutar mai ita ce me shine hasada hasada da ba karamar cuta bane kina la ce fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai wata cuta shine me su san su ai annabi dan talakawa ne ya fito daga gidan talakawa ya kamata a ce wanda da shugabata al'umma ya fito daga cikin masu kuɗi gidan masu kuɗi ko gidan sarakuna ko gidan manyan mutane su abin da suke bukata ke yanzu in ba na manta ba na taba jin karatun shar allama shine shar muhammad awal adam al-albani rahimahullah tun kusan 1980 zai shekara 27 haka lokacin su shak ala nasir al-faqihi da kuma zarban al-gamidi Allahumma ghafir lahu warhamhu suna zuwa Najeriya ana daura sai suke cewa suna ganin dauran nan bar cika ba da ukulin ta ba mata ba da smart din da ya kamata ta bayar za su dinga fita suna da ma'aloli individual haka ana da'awa ana komai da komai mahallin shashin dai yace su tunaninsu wanda za a ɗauka a tafi da su su je jami'a islamiyya su karatu a 'ya'yan manya ya kamata a basu 'ya'yan masu kuɗi ko 'ya'yan gwamnoni 'ya'yan waye sai albani ce na mu anan ba haka ba ce munan 'ya'yan talakawa da su waye wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa zai kawai shine a ɗauka ya tafi amma su abinda suka ɗauka su can kamar a can su yi da tsarin su yake munan ba haka tsarin mu yake ba sai Allah subhanahu wataala ya fi kulubi a cikin zukatan su mara da wata cuta Allah subhanahu wataala yake cewa ba za da kuma Allah mara sai Allah ya ƙara musu cuta din ya dai ƙarawa shine kai ne kake bakin ciki da ci gaban wani kuma sai kaga wani yana ta ci gaba kaga ai Allah subhanahu wataala in kana bakin ciki ya sake ƙara maka wani bakin ciki ne sakamakon wannan abin da kake gani na ci gabansa Allah ce fa zadahum Allahu marda wa lahum azabul alim suna da azaba ranar gobe kiyama me radadi to kun ga idan muka kalla wannan aya din kusan ma'anar ta daidai da wacce da Allah yake cewa sanu azibuhum marratayn da Allah ya ce fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsa akwai wata cuta shine me wannan hasada din kenan sai Allah ya ce fa zadahum Allahu maradan sai Allah ya ƙara musu cutar saboda me daga lokacin da kaga an samu wani wanda baka so din ya samu wata daukaka me zaka ji kai ne kuna koyarwa da wani bawan Allah sai ya zama cewa ko ta kana gaba da shi ko kuna daidai sai kana jin bakin ciki a kuke daidai da shi rana ɗaya kawai sai ka ji an ce an dauke an bashi minista kaga ya riga ya tafi ya wuce kaga me zaka ji ba za ka ji daɗi ba ba za ka ji daɗi ba da sai kuma Allah ya ce walahum azabul alim kuma ranar gobe kiyama suna da me azaba mai radadi saboda mene suke da wannan azaba ai bi ma kanu ya kazibun saboda ƙaryar da suke dazu wurin manzon Allah ce sun yi imani da shi alhalin ƙarya suke ba su yi imani ba suna ce sun yi yadda alhalin ba su yadda ba suna ce su ne muminai alhalin ba muminai ba ne a cikin bakin su ne ya kulu na bi afuwa suna faɗa ne kawai da fatin bakunan su mali safi kulubi ba a zuciyarsu ba haka yake don haka a babu a cikin mu aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa babu munafurci illa face abin da kake faɗa daban kuma abin da ke zuciyarka daban to amma wasu kuma daga cikin wanda suke su akwai aqida su aqid su suna ganin ma yana daga cikin manya-manyan abubuwa na aqida su shine taqiya ka faɗa abin da ke bakinka daban abin da ke zuciyarka daban yanzu ɗan shi'a zai iya zuwa nan mu yi magarba mu yi isha mu yi asuba mu yi azhar mu yi la'asar komai a ce da ba zai bayyana aqidarsa ba saboda wani achievement nasa ila yana so ya ko wani achievement nasa da yake so ya ci su suna ganin wannan so aqida su ma taqiya su suna ganin ai wata falala ce ma wata daukaka ce mu kuma a cikin aqida mu ta'ala sunna munafurci ne abin da ke bakinka daban abin da ke zuciyarka daban ya kamata duk inda ka zo ka bayyana da aqidarka mu ba ma koyi aqidar mu Allah ya ji kan Muhammad Awala Adam Albani yace in zamu je mu ce mu ne yaran Sheikh Mahmud bin mu yan izala ne mu yaran gumu ne mu kawai ka bayyana ba ba ka boye aqidar ka aqidar salahu salih ba a boyewa babu wani daga cikin malaman salaf wanda yake boye aqidar salaf ba sa boyewa bai zahara ta ake babu kuma wani littafi na as-salahu salih na magabata na ahlus sunna wanda ba za a fito bai da jama'a karanta da shi wallahi babu shi kowane littafi ne za ka fito bayyana jama'a la mu karantar da shi ba wani abin da muke shakka ba wani abin da ahli sunna yake shakka babu komai zai bayyana ba za a zo a ce maka wanda bugozin a kai ilimin ka bai kai ka gano kaza ba akwai ilimin ne, akwai ilimin zahiri wannan duk manzo Allah bai bayyana ba ƙarya ce kurum ilimi shine kawai qala Allah qala rasul babu wani abin da yake boye kawai komai a bayyane yake aqidar ahli sunna sai Allah ya ce
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Allah ya ce idan aka ce musu su daina barna a ban kasa wannan kalma malaman tafsiri sun yi ta maganganu a kansa la tafsidu fil arabi alfasad yana daukan ma'anoni dewa a cikin larabci idan aka ce wai zaki da rasul la tafsidu fil arabi duk wata barna yana iya dauka duk wata barna in dai abun barna ne ba daidai bane la tafsidu fil arabi ko kada ku yi barna a ban kasa a sai ce kalo inda ma na hannun musulmi wai su masu gyara ne su masu ingantawa su masu ingantawa su masu gyara ne latif su rufin aradi zai iya daukan ku daina munafurci inda ku bauta wa Allah ku bauta masa kawai bayan da munafurci Allah subhanahu ta'ala baya bukatar munafurci latif su rufin aradi zai iya daukan duk wata barna ku daina barna a ban kasa ku daina saba wa Allah duk wani abin da ka san saba wa Allah ne kada ka yi shi ai wata aya Allah subhanahu wataala ce wala tusidu fil ardi islaha wa dawu kawfan wa dama'an inna rahmatallahi qaribun min al musin wala tusidu fil ardi ba'da islaha kada ku yi barna a ban kasa bayan kasar an gyara ta bayan kasar tana gyare shine kada ku yi zalunci yanzu aksara kalla ka gani yanzu a halin da muke ciki duk wani shugaba idan ya zo ko duk wani idan ya zo wani mai mukami idan zai yi magana sai ka je yana siffanta muna so mu gaji su saddauna kamar abin da saddauna suka yi din Ab- sai ka kalla ka gani abin da kai kake yi din irin saddaunan suka yi in kana so ka siffanta kanka da mutumin kirki sai ka kai din mutumin kirkin ne shin abin da yake din kana yi saboda me ake ambatan su saboda sun yi adalci sun yi abin da ya dace a kuma lokacin da ya dace shine ake faɗan su idan da ba su yi ba da hanga ba ta su ake ba ma wanda suka yi daidai din ake faɗa shine gaskiyar magana to idan kana so kai siffanta kanka da wani sai kai aikin da wannan yake yi to Allah subhanahu wataala yake cewa wala tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban kasa kada ku lalata kasa bayan kasa tana gyare amma wannan siffa ce ta munafikai Allah ya ce sai ce qalu inna ma nahnu muslihun ai mu ma din gyara muke hana barna din muke saboda me saboda wani san zuciya nasu Allah subhanahu wataala ce ala innahum humul Allah ya ce alhalin su ne asalin mabarnata babu wani abin da suke gyarawa Allah ya ce walakin la shurun su alhalin ba su sani ba suna ganin kamar abin da suke suna yabdarar Allah ko abin da suke yi na saba wa Allah subhanahu wataala suna ce ko Allah yana bacci ne ko Allah baya gani ne Allah subhanahu wataala yana ganin duk abin da ya hasibu kullu amal dukkan aikin da muke yi Allah subhanahu wataala yana lissafe shi babu wani abin da za ka yi a rayuwarka kawai ya zama haka a banza ba zai yi ba Allah subhanahu ta'ala yana sawa ana mai ma yalfazu min qawli illa ladayhi raqibun wa atid idan magana ka faɗa akwai mai rubutawa a dama akwai a hagu duk da cewa malaman tafsiri sun ce guda ɗaya ne mala'ika din amma yana rubuta kairin yana rubuta sharrin babu wani abin da za ka yi ba a rubuta shi don haka sai ka gane cewa Allah subhanahu ta'ala hayyun ne qayyim la takuzahu sunatun wala babu wani Allah tsayayye ne Allah rayayye ne la ya mutu abadan lannan hayyul qayyim la takuzu husnatan babu wani abin da yake shafarsa na gengedi wala nan banna a ce bacci bai Allah subhanahu wataala ko da yaushe don haka ya ƴan uwa duk abin da aka ce wannan a addinin musulunci haramun ne wallahi wajibi ne a gare mu ne san ci wannan abu kada mu shiga cikin Allah da yake cewa la tufsidu fil ardi kada mu shiga cikin yadda Allah ya ce kada ku yi barna barna a ban kasa babu barna a ban kasa wallahi da ta kai zalunci idan aka ce al'umma sun zama cewa ba abin da suka sanya a gaban sai zalunci wallahi ana al'ummar ba ta zama lafiya domin da adalci ne ake zaune lafiya mai haƙi ya ba shi haƙinsa mai haƙƙi a ba shi haƙƙinsa wanda ya daidai a sallame shi wanda ya laifi a hukunta shi wannan shi ne abin da yake na daidai amma duk al'ummar ta zama to ba a kan haka take ba wallahi ba za ta ga daidai ba ba dama a zauna daidai don haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban ƙasa Allah subhanahu wataala yake cewa qalu suna cewa innama nahnu muslihun mu masu gyara ne Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna alhalin su su asalin mabarnata ne walakin la yashurun sai dai ba su sanin cewa ai Allah ya san cewa abin da suke barna ne suna ganin kamar abin da suke faɗa kamar ba a bayyane yake ba kamar wani abu ne da suna koyewa Allah subhanahu wataala a fili yake a wurinsa ka gane cewa wallahi zuciyarka duk abin da ta yi focusing ɗinsa kafin ka faɗa ma wallahi Allah ya san wannan abu kafin ma ka furta shi Allah ya san wannan abu don haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا كلوا إلى شياطينهم وإذا كلوا إلى شياطينهم يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anuminu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun Allah ya ce wa iza qila lahum idan aka ce musu ai humul kuffar idan aka ce wa kafirai amanu kama amana an-nas ku yi imani kamar yadda sauran mu'mini suka yi imani ku yi imani kamar yadda 'yan uwanku mutane suka yi imani Allah ya ce wai za ƙila lahun aminu kama amanan nas ƙalu sai su ce ƙalu sai su ce anuminu kama amana sufaha yanzu ma yi imani kamar yadda sufaha suka yi imani ayi sufaha wawaye kalmar safe ana nufin wawa kalmar ahmaq majnun kullaha sawa an ce a hamak ana cewa masa wawa majnun kamar a ce shi ma mara hankali ko mara kai duka kusan abubuwa ne wannan kalmata ne mutara da fata ne fi ma'ana shi ne allah subhanahu ta'ala yake cewa da ce kalu a nomini kama amina sufa yanzu ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani kunga annabi nuhu alaihi salam an ce masa wawa bi karanta cikin suratul araf da Allah subhanahu wataala yake ce suke gaya musu suke cewa idan yace inni rasulun ni dan aike ne daga Allah subhanahu wataala ku yi imani inni lakum nasihuni ina daga cikin masu nasiha sai su ce me ai su ba da su imani a wurin wanda yake safihun wawa kala ce laysa bi safahatin ni ba wawa bane walakin rasulun ni dan aike ne uballighukum risalat rabbi ina isar da me saƙon ubangiji na ne ina isar da saƙon ubangiji na ne to dan haka idan aka ce su imani wannan ba sabuwar karma bace in ka zo kana da'awa a ce mutum mahaukaci a ce masa wawa a ce duk wata kalma da ka sani kafin a faɗa maka wallahi an faɗa wanda suka fi ka kima da daraja a baya an faɗa musu don haka ne wasu wurare da yawa idan Allah subhanahu ta'ala yana lallashin manzon Allah sallallahu idan ya ce fa in kazzabuka faqad kuzzibar rusul min qablik idan sun ce abin da ka zo da shi ƙarya ne kar ka manta ba sun ƙaryata manzanni kafin ka ba fa akan ka aka fara ba fa akan ka aka fara ba don haka kaga Allah yana lallashin sa ne kada ya ji komai kada ya damu wannan sunna ce ta kafirai to kaga anan da Allah ya ce wai zaqila lahum idan aka ce musu amanu ku yi imani ƙalu sai ce a numini kama amana sufa yanzu ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani Allah ya ce ala ku saurara innahum wasufa ai dukka wanda yake cikakken wawa ma shine wanda baya bautata wa ubangijinsa babu mahaukaci babu wawa a duniya wanda bai san mahalicinsa bai bautata masa wallahi babu wawa kamar sa duk duniya ai mutumin da ya san mahalicinsa yake bautata masa ai ba mutumin da ya san abin da yake kamar wannan ka san an halice ka ne domin ka yi bauta ba an halice ka ne kawai kara zuba kawai don ka yi wasu al'amura na duniya ba to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa ala innahum hum sufa su ne wawaye walakin la ya'lamun sai dai ba su sani ba ba su sani ba don haka mun sani cewa yana daga cikin shikima ta da'awa ka kira mutum da kalamun layyin kalami mai daɗi kada ka je masa da faɗa da ka je masa da magana wacce take mai daɗi sai ya fahimce ka idan ka je wa mutum da siga ta fahimta sai ya fahimce ka in ka je wa mutum da siga ta wata irin abin da kake so ya gane ma ba zai gane ba sai ma yi faɗa da kai don haka ita da'awa don haka Allah ya ce udu ila sabili rabbik bil hikmat wal mau'izatil hasan ka kira kan hanyar ubangijinka da hikima da dabara ana kira ne da hikima da dabara ba ana ba ana mai kira ne da kaushin hali ba da kaushin murya ba kaga da Allah ya ce wai zaki lalon gidan aka ce musu aminu ku yi imani ku yi haƙiƙanin imani malam waɗannan fa da ake gaya musu suna ganin annabin a gabansu suna manajati da shi amma su abinda suke so ne su ba su so ya fito daga wannan gurin ba daga wani wajen suka so ya fito suna so su ga ba ɗan talakawa ba su ga ɗan sarakuna ɗan gidan mai da akwai to Allah subhanahu wataala shi Allah dan haka yake gaya mana Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalati Allah shine ya san gurin da ya dace yake ajiye mai manzancin sa ba sai ka gaya mana ba sai ka ce fito daga wani shi da a'a Allah shine yake bayar da abin da ya so a lokacin da ya so yake karbe abin da ya bayar a lokacin da ya so don saboda menene fa'alu lima yurid shi mai aikata abin da ya so ne kuma me wala yasalu amma yaf'alu wa hum yasalun ba mai tambayar Allah dan me yasa kai kaza amma shi yana da ikon ya tambaye ka dan me yasa kai kaza to yayan uwa yana da kyau mu gane wannan Allah subhanahu wataala shi yake daukaka wanda yake so shi kuma yake kaskantar da wanda ya so a kuma lokacin da ya so kuma ko kana so ko baka so kuma ko ka yarda ko baka yarda ba wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala kuma falan tajida li sunnatillahi tabtila wallahi ba ne zai canza sunnar Allah ba wanda ya sai canza kada'in Allah babu shi to shine Allah yake cewa idza qila lahu la tafsidu fil aminu qalu sai ce anumini kama amana nas ai kama amana sufaha yanzu ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi su suna tsammanin kenan duk wanda yi imani da annabi suna ganin kawai wawa ne suna ganin kawai su su wawa ne to Allah ya ce ala innahum humus sufaha sune wawaye walakin la ya'lamun sai dai ba sani ba sai gaba Allah ya ce wa iza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Allah ya ce wa iza laqul ladina amanu idan suka haɗu da wanda suka yi imani suwa munafikai suwa kafirai idan suka haɗu da wanda suka yi imani qalu sai sai inna ma'akum ai muna tare da ku mu ma ai mun yi imani mu ma ai daidai muke da ku ai inna ma'akum muna tare da ku anta ma na ana ma'ak an ta mai tana tare da ni ana ma ina tare da kai ina tare da kai ina tare da kai su suna ganin hakan kamar zai ba su dama ne su saje da sauran al'umma Allah subhanahu ta'ala ba zai bayyana da su ba ina Allah sai wallahi in dai akan daidai kake wala duk abin da za a yi wallahi sai an kyale ka wallahi daga yadda ka sauka da kan daidai wallahi bayyana tafiyar ka abu ne da yafi komai sauki don haka Allah subhanahu wataala ya ce wa iza laqul ladina amanu idan suka haɗu wanda suka yi imani kalu sai ce amanna mun yi imani wa iza kalau ila shiyadinihim idan suka koma wurin ƴan uwansu ko suka keɓanta da ƴan uwansu wanda suke mai al-kuffar al-munafiqun wanda suke kafire ko wanda suke munafikai shine ash-shiyadinihum ƴan mun sani cewa daga cikin mutane akwai shedan daga cikin kuma aljanu akwai shedan dan Allah subhanahu wataala ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wannan cikin suratul furqan kenan wata kuma aya can cikin suratul an'am Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan is Allah ya ce mu kowanne annabi mun sanya masa makiya daga cikin mutane da aljanu don haka karka dauka cewa an ce shayaɗin ka dauka kawai iyahe daga cikin aljanu ake samun shayaɗin akwai shaidanin mutum wanda ya fi aljanin matsiya wallahi akwai shaidanin mutumin da ya fi aljanin matsiya da duk mutumin da ya san ka yake tare da kai ai babu wanda zai ci maka mutunci kamar wanda bai san ka ba rara gefe yake don haka ai kaga aduwul karijiya a kafa min aduwul dakiliya wallahi maƙiyinka na waje wallahi bai kai mukiyinka na cikin gida ba sai da mukiyinka na cikin gida shi ya san ka shi ya san sanin ka shi san me kake kuma san inda kake kwana san inda kake tashi amma mukiyinka na waje yanzu wani a samu mutumin da bai taɓa zuwa garin nan ba a ce wannan ga gidanka ne idan rugo gidan naka ma ya san a wani ɗaki ya san ta ina kake ma ya san ta ina kake to wanda ya san gurin da kake kwanciya ma shine da shi za a ci maka mutunci shine Allah subhanahu wataala yake cewa wai za ka lau ila shi ya inihim sai su ce ƙalu ina ma'akun ina ma na hannu masu hada haka muna yabdar muna izgilanci ne kawai ai muna yabdar da su ne kawai ai kawai muna musu bulin bulin ne kawai muna ce musu mun yi imani shi ne mai suna musu izgili don haka akwai abubuwan da mu imu din ma musulmai wanda mun yi imanin muke faɗa wa kawo nan abubuwa ne wanda ba su dace ba a cikin addini da yawa daga cikinsu yos kamar yanzu kaga akwai mutane wanda sun yi imani kai ka san abin nan ba daidai ba ne amma za ka faɗa wa ɗan uwanka saboda mai wani a ci biman naka akan wata buƙatar ka domin tafiya sai ka ji an ce a ka zo lokaci kaza za mu yi kaza ko za a yi kaza kuma ina zuwa lokaci kaza idan dan idan yana barin gurin dan uwanka ya tambaye ka ya ce kawai na sallame ne kawai na watsar da shi ne kawai ya samu ibanu guri kawai ba haka ake ba addini baya buƙatar haka faɗa wa mutum gaskiya ko yarda ko kar yarda gaya masa gaskiya don haka hadisi ne wanda yake ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul haqa walau kana murna ka faɗi gaskiya ko mai dacin ta ka gaya mutum gaskiya in ya yarda to ruwansa in ma bai yarda ba ruwansa amma dai wanda ya halice ka ya san gaskiyan ka faɗa kawai shikenan aje don haka mawaki ma fa yace inna qawli haqulan yada uli sadiki as-sadaqu manjat ice ni saboda gaskiya ta lam yada uli sadiki laban da aboki ko daya yace ni kuma asadiku manjata ni gaskiya auri na tsira ce wallahi da haka kawai ni kawai kar ma kowa ya tarayya da ni dai na san akan gaskiya nake kuma gaskiya nake bara kar ma kowa ya yarda da ni kowa ya hidima sa haka ya'yan uwa duk idda kake duk mu'amalar da za a yi duk juyawan da za a yi wallahi ka zama mai gaskiya ai Allah subhanahu wataala yake ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu bil kasance masu gaskiya masu adalci kada ku zamanto cewa wanda suke masu yaudar ka zamo mai gaskiya wallahi Allah zai taimake ka kuna gani fa Allah yake gaya mana akan wanda ma ba ma musulmai ba idan an zo wani al'amari na gaskiya Allah subhanahu wataala yake cewa la yajramannakum shana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya ce wala yajramannakum shana'ana qaumin kada wani son zuciya ko wani bangaranci ko wani ta'asubanci shine mai bambancin jinsi ko launin fata ya sa ku yi ƙiyayya a kan waɗanda ba kuɗin ba ko ba ɗan uwanka ba wala ya jira mannukun shan'an shan'an shi ne al'adu ƙaumin ala Allah ta adalu kuma su adalci idalu ku yi adalci ko a ƙarabu littaka Allah shi ne ke kusa da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma wani babu mutuwa ne wane kaza ne kawai don haka kawai ba za a masa adal wannan ba daidai ba ne wane ɗan ƙabila kaza ne ɗan ƙabila kaza ne bari mu harbi hadil ƙabila bari mu yaƙi wannan ƙabila da ta asubanci addinin musulunci bai yadda da haka ba addinin musulunci adalci yake da bukata da wanda ya imani da wanda bai imani ba a tsakan tsakin kuma ku musulman Allah ya sanya ku adalci ya yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala don haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa iza kalau ila shayadinu qalu inna ma'akum innama nahnu idan suka koma wurin ƴan uwansu kafirai munafikai sai ce ai muna tare da ku waɗancan musulmai da muke ce mun yi imani a kawai jos kawai muna yabdara su ne kawai akwai wani abu da muke so mu gano ne a tattare da su ko akwai wata buƙatar mu ne a wurin su da muke so su ba mu kawai amma kun san cewa mu muna tare da ku a cikin kafirci shine kawai inna ma'akum muna tare da ku a cikin kafirci Allah subhanahu wataala ce innama nahnu mustazan suna cewa kawai ai muna musu izgilanci ne Allah ya ce Allahu yasta'zu bihim wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mun Allah subhanahu wataala yake cewa za mu musu izgilanci shine ranar gobe kiyama babu karshen izgilanci a dauki mutum a wurga shi a wuta duk abudin rayuwar da kai wallahi duk rayuwar da kai a duniya in ka shekara dubu kana jin daɗin rayuwa wallahi in an saka ka a wuta na sakan ɗaya duk wannan jin daɗin sai ka manta kai ba ma sai an je wuta ba wallahi mutum ya mutu kwanansa ɗaya a kabari wallahi a tambaye shi wallahi ya ce shi yana ganin kowane ɗaya ma a duniyar ma gaba ɗaya duk iya shekarar da kai duka wani abu da ka ji kamanta mu kalla mu gani mutum fa bai mutu ba yana raye idan Allah ya kama shi da 'yar wata cuta 'yar kaɗan duk wani nau'in abin da ka ji a duniya wallahi sai ka manta da shi kawai wannan cutar ita ce a gabanka wannan masifa da kake ji kawai da kake tunani duk wani daɗi ma alaka manta da shi saboda jarabawar da ka shiga ta lokaci ɗaya wannan kaɗai bai sha wa'azi ba shi ne Allah subhanahu wata'ala yake ce Allahu ya sa biyun wa ya mudduhum Allah ya ce dai juyar da mai makircin da suke fi ɗigo yanin a cikin kafurcin sun Allah ya ce wahum yamu suna cikin ɗimuwa suna cikin alyamahun ɗimuwa haka ya'yan uwa wannan ayoyi suna bayyana mana ne hali na munafukai hali na munafurci don haka munafurci a cikin addinin musulunci ba zai yiwu ba zai yiwu ba duk inda ake ka faɗa abu na daidai abu na gaskiya abin da yake daidai da addininka sai Allah ya agaje ka sai Allah ya taimake ka amma duk abin da za ka yi a cikin addini a ce akwai wani yaudara a tattare da kai wallahi baka cin nasara babu wata nasara da ka ci sai Allah ya ce
أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم أمي فهم لا يرجعون
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun Allah ya ce siffar wanda suke kafirai wanda suke munafikai Allah ya ce sune ulaika allazina ishtaraw ad-dalala wanda suka si ƙarya suka yarda da bata suka yarda da sabawa Allah ad-dalal shine bata ula'ikan ladina starau dalala su ne wanda suka sai ƙarya da kuɗinsu su ne wanda suka zaɓo ta da kansu a maimakon aljanna duk wanda ya ya mutu baya yana munafiki ko yana kafiri wallahi ba shi da makoma sai wuta Allah ya tabbatar mana innal munafiqina kana fi darkil asfali minan nar suna kasan su fir'auna da hamana ma Allah ya ce to ula'ikan ladina starau dalala su ne wanda suka sai ƙarya suka sai bata bil huda suka sai da aljanna suka sai wuta suka yarda da ƙarya suka bar gaskiya ne su taro da lalatin bilhuda Allah ce famara biya tijaratun wallahi kasuwancin su bai riba ba famara biya tijaratun kasuwancin su bai riba ba wala duk mutumin da ya zo duniya ya rayu wallahi bai son ubangijinsa ba bai kuma bautata wa ubangijinsa ba wallahi ya rayu cikin matsala ya mutu cikin matsala wallahi duk wani abin da za ka yi a duniya wallahi in ya zamanto cewa baka san mahalicinka ba baka bautata wa mahalicinka ba wallahi duk wata ɗaukaka da duk wani ci gaba da za ka yi wallahi sunansa kasara kusurana wallahi taɓewa ne taɓewa mai mabayyaniya wallahi duk abin da za ka yi a duniya wallahi kada ka yarda ka manta da ubangijinka wallahi kada ka yarda wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka yarda ka manta da rabanka na gidan duniya shine ka bautata wa Allah ka je ka same shi ranar gobe kiyama Allah ya ji kan Muhammad awal Adam al-Albani rahimahullah Albani nam yake cewa idan ka zo duniya har ka koma ga Allah baka san e ba bangaren abin da ya shafi karatun zamani har ka koma ga Allah wallahi tallahi baka da matsala ko ta gayan koko amma duk mutumin da ya yarda ya zo duniya bai iya karatun addini ba bai san addininsa ba ya koma ga Allah wallahi cikin matsala ya rayu kuma wallahi cikin matsala ya koma wallahi ba a turo ka wani taɗawar zamani ko wallahi ba shi aka turo karatun zamani ba wallahi addininka aka turo ka gurinsa aka turo ka wallahi wurinsa aka turo ka wurinsa aka turo ka wallahi ka bautata wa Allah bauta aka turo ka duk wani abu da kaga kayi a ban ƙasa wallahi rara ce bayan ka bautata wa Allah amma in ka yarda rayuwar duniyar ita ce umda bautar Allah ita ce rara wallahi zaka rayu cikin matsala zaka koma cikin matsala wallahi kada ka yarda kada ka yarda wallahi kada ka yarda wannan duniya ta rinjaye ka kada ka yarda don haka shekul islamun sani ibn qayyim yake cewa a duniya mai maki fada ka imra'atul baga la tarda bi zawjin wahid me kenan ya yan uwa yace duniya kamar karuwa ce karuwa tana yarda da namiji daya ice al'imratul bagalatar da bai zo zama wallahi idan ka samu wata kuna lalata da ita ta ce ma kai kaɗai kake lalata yau ƙarya take sannan ita ma in ka ce ita kaɗai kai da ita lace ƙarya kake ƙarya ne wallahi don haka za ka ga yau ta ɗauki wane ne shugaba in an jima fa sai ka za an ce wancan ne to abinda ake nuna mana kenan yau in kai ne wallahi gobe ba kai bane shi da ce ka imratul baga kamar karuwa ce yanzu za ta ɗauka kana a ce kai ne wani kai ne wani can an jima ya kaga an wurgar da kai ba kai ne wani ba wani ne kuma a wannan kujerar nawa aka yi an yi ya fi shurin masaƙi idan kuwa har haka duniya tsarinta yake kuma haka duniya take a ya kamata ka watsar da ita ka kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala wallahi ya kamata ka watsar da ita ka ji a ranka in da ka yi shekaru fan tokare sama wallahi ɗayan biyu ne ko dai mulkin ya barka ko ka bar mulkin ko dai daular ka barta ko ta barka wallahi dole sai an yi haka in ka yarda kuma da daular duniya din ta ruɗe ka ka zama kai bawon daula ne na duniya wallahi za ka rayu cikin matsala din wallahi ka koma cikin matsala domin duk daɗin da ka ji wallahi tallahi ana tashin ka a kabari wala duk wani abin kamanta da shi duk wani nau'in abin da ka ci ko ka sha duk wani nau'in daɗi da ka ji wallahi ana danna ka a ramin nan wallahi ya ƙare ka ma manta da shi wallahi sai abin da ya zama tsakaninka da mahaliccinka to Allah subhanahu wataala yake ce fa marabiyat tijaratuhum wallahi kasuwancin su bai riba ba wa ma kanu muhtadun saboda me ba su zama shiryayyu ba ba su zama to shiryayyu ba don haka Allah yake gaya mana cikin suratul ankabut wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna laha lama'al muhsinin Allah ya ce wallahi wallazina jahadu fina wanda suka yi kokari domin neman yardar mu wanda suka bautata wa Allah irin bautar da ta dace wanda suka yi da'a ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine wallazi na jahadu fina wanda suka yi kokari kokari a ina cikin addinin Allah wajen bautawa Allah shine al-ijtihad wanda suka yi kokari ijtihadi shine kokari wajen bautawa Allah babu wani abin da zaka yi a ban kasa duk in ka tara fanto kare sama na kudi wallahi ba kokari bane ana son kokarinka ya zama wajen bautar Allah wajen ibadat shine kokari shine Allah ya ce wallazi na jahadu fina Allah ce la na hadiyannahu wallahi za mu shiryar da su wallahi za mu shiryar da su za mu shigar da su subulana hanyo ba ma sabil ba subulana subul jam'u sabil ne sabil mufrad subulana ko a ce sabilai ne guda biyu kenan don babu yaran da yake da masana duk duniya sai larabci in ka ce sabil mufrad sabilani ko sabilai ne guda biyu kenan subul kuma jam'u shi na Allah ce subulana wa inna allaha lama almu wallahi Allah yana tare da masu bautata masa Allah yana tare da waɗanda suka bautata masa ya yan uwa magana magana yadda Allah subhanahu wataala yake bayyanar mana ayoyinsa shine Allah subhanahu wataala shi kazalika nasarrifu alayat walitastabina sabilal mujrimin Allah ya ce haka nan nake rarrabe muku ayoyi nake bayyanar muku da ayoyina domin me ku kauce wa hanyar mafanata litastabina sabilal mujrimin ku kaucewa hanyar mabarnata masu saba wa Allah subhanahu wataala to ubangiji subhanahu wataala yace masalahum ka masalal ladzi da nara ko falamma ada'at ma hawlahum zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumat wa hum la yubsirun Allah yace masalahum misalin wanda suke kafirai da munafikai kida Allah ce masalahum ka masalal ladzi da nara kamar misali ne wanda yake kyasta wuta istaukat hosano wuta ko kyallo wuta ne istaukat kamar istaukar musba kunna fitilar ne istilkau fi'il al'amri ne ina ala ce masalawan ka masalar da zistauka da nara falon ma a da'at ma haula lokacin da wuta ta ɗanyi fal ta ɗan haska gefensu wata rakamu sai ta basa fi zulmata a cikin duhu me Allah yake so ya gaya mana Allah yana so ya gaya mana ne lokacin da ka zaɓi rayuwar duniya duk lokacin da ta ɗaukaka ka da ka ga kamar kana cin haske ɗin can wani lokaci sai wutar ta mutu mu kalla mu gani ba masu mulki nawa aka yi wanda in sun zo su ne su ɗin wanda yanzu in sun zo ba ta su ake ba ba ma mai sauraron su wallahi ba mai sauraron su sun wuce wannan an riga an rufe babansu wallahi ba ta so ake ba kaga duniya tana dauka tana saukewa kenan ashe ita ce mai fada da fasawa wallahi in Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar mutum yana cikin masu imani wallahi ya shiga ni'ima ni'imar da har abadan abadi na bai fita daga ta to duk wata ni'ima ku da zaka shiga a cikin duniya wallahi sai abin da na faɗa guda biyu nan sai ya faru ko dai ni'imar ta zo au anta ta zo ko dai ni'imar ta gushe ko kai ka gushe ka bar ni'ima din wallahi dole ne sai an yi haka amma ta lahira fa wallahi la ta tagayyar abada Allah yake gaya mana fa idan dan aljanna ya shiga gidan aljanna yace mai cikin suratul kahfi na ba haka ba Allah ya ce la yabghuna anha hiwala a nan duniya idan ka zama gwamna wallahi har yanzu akwai ambition a gare ka kaje kana so ka zama shugaban kasa idan ka zama shugaban kasa wallahi baka iya ce kai ne shugaban Afirka ba idan ka kai ba za ka iya ce kai ne shugaban duk duniya ba ka kake na ambushe na duniya baya karewa to Allah ya ce idan ka shiga aljanna ko aljanna talakawa ka shiga ta ƙarshen talaka Allah ya ce la yaba gona an hashi wala baka buƙatar canji ta ishe ka ta ishe ka ta ishe ka ta ishe ka don haka ne malaman falsafa masu ilimi suka ce ya kamata ka ɗauki mace kamar abinci ga abinci a wurin nan adam yana isa wallahi baya isa yanzu in aka kawo maka farfesun nama ka ci wallahi in ka ƙara gaban ka zai ga wani farfesun kibi ka kamar kima kana so ka dan bantara ka ci in ka ƙara gaban ka gano in wani abu wallahi ma sai ka ji kana bukata ka ci wa billahi lazi haka rayuwar duniya take yanzu an tara maka mata ɗari a garin nan wallahi kana dan nan Kano kawai in ka je sai ga wata kace ina ma da wannan a ƙara maka wannan ada ce tuna haka ita duniya haka take ba ta isa to me ya kamata kai sai ka haƙurƙurce wa kanka sai ka sanya wa kanka haƙuri domin me ka je ka samu na lahira sai ka yi haƙuri sai ka yi haƙuri in ka yi haƙuri da duniya ɗin wallahi sai ka samu lahira amma babu mutumin da zai ce shi a duniya ya zaɓe ta ita ce almuhim a gare shi wallahi ka ji lahira ya dace zai yi wahala shi duniya ne zaɓa to shi kenan ai Allah subhanahu wataala yake cewa man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim fiha amaluhum wa fiha la yunqasun karka yadda ka zaɓi rayuwar duniya rayuwar duniya a duniyar ake yadda kuma a duniyar ake barinta duk abin da ka gani a duniyar nan ba da ke ka zo ba a nan ka same kuma wallahi a nan za ka bar shi ko a kowane zo da wani abu a duniyar nan a nan ka zo ka same shi kuma wallahi a nan za ka bar shi to shi ne Allah ya ce masalahun ka masalar da zai stauka da nara Allah ya ce falon ma a da atma haulahun zahabar lahu bi nurihim wata raka hun fi zulmat Allah ya sai a basu a cikin duhun wahun layi busurun ba sa gani a cikin duk mutumin da ya zaɓa shi ya rayu ne a nan duniya ba ruwansa da rayuwar lahira wallahi kamar kwatankwacin haka ne ayi Allah ya ce man kana yuridul ajilata ajjalna lahum fiha ma nasha neman niri sun maji alna lahu jahannama ya salauna hamazun Allah ya ji kan kala rawu ya ce wanda ya zaɓi rayuwar duniya sai mu kyakkyabta mu kyakkyabta Allah ya ce sai mu gaggauta mu bashi rayuwar duniya ɗin sai mu gaggauta mu bashi a haka ma fa me liman ya sha wala za ka iya zaɓar rayuwar duniyar Allah ya hana kama Allah ya ce ai liman nisha wasu ka ce ai liman nurida an nahalakahu ga wanda muke so mu halakar da shi din sai mu bashi rayuwar duniya din ai wani ana ba shi rayuwar duniya ne kawai iya duniyar shi kenan an baka duniyar lashira ai shi ne daga cikin mutane Allah ya siffanta mana ya ce daga cikin mutane wa minan nasu manya ƙulu rabbana ajilna na ƙiddana yawon yawon hisa ya Allah ka gaggauta ka ba mu rabonmu na nan duniya mu a lahira ba mu bukata wa minan nasu manya ƙulu rabbana atina fi duniya wa ma lahum fil akhirat min kala daga cikin mutane akwai wanda suke cewa ya Allah ka ba mu a nan duniya mu a lahira ba mu bukata wa malamin fil akhirati min qalaq a lahira ba su da komai yayin uwa kada mu zabi rayuwar duniya wannan rayuwar duniyar ba komai bace wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur rayuwar duniya rudi ce kawai rudi ce yanzu za ta dauka ka yanzu za ta ajiye ka yanzu za ta dauke ka yanzu ta sauke ka to me kuma abun me abun burgiya me abun tunani me abun so yanzu za a dauke ka yanzu a ajiye ka yanzu a ɗauke ka yanzu a je ka menene menene abin daɗin Allah subhanahu wataala ce sumun bukumun umurun ko umuyun fahum la yubsirun eh sumun bukumun umuyun fahum la yubsirun Allah subhanahu wataala ce summa yake cewa ya ce sun kurmance bukuma sun bebance umuyin min al'a'ama sun makance to duka wannan abin da ake so a gaya muku ba ana gaya muku ba sa ji ba ne ba sa gani ne kila ma sun fi ka gani abin da yake akwai duk mutumin da zuciyarsa ba ta masa fokasin ɗin wannan abu gaskiya ne wannan abu ƙarya ne a ya makance kuma duk wanda idanuwansa ba sa karanta masa wannan daidai ne wannan gas- wannan ƙarya ne wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya bane ai ya baya gani ai. ko a nan duniya bai taba ganin kyas ba baya gani idan sa a rufe yake wallahi in dai zuciyarsa tana masa kokarsin din wannan ƙarya ce wannan gaskiya ne wannan shine addinin Allah wannan shine addinin shaidan wallahi garo yake gani garo yake gani wannan amma duk mutumin da aka ce shi kokarsa ba ta kokarsin ba ta gaya masa abin da yake na daidai ai baya gani ya kurmance ai ya bibance to shine Allah ya sufanta mana summun bukumun umuyun wa hum la yarji'un ba su dawowa ai Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin suratul kahfi yace siffar mutane wanda suke kafirai ai wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu izan abada idan ka kira su ma zuwa ga shari'a saboda sun riga sun yi nisa kamar da bahawi yake ce wanda ya nisa bai jin kira Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu izan abada sai Allah ya ce wa rabbuka ghafurur zu rahama law ya'kidukum bima kasabu la ajjala lahum al'azab sai Allah ya ce ballahum mu'ida lan yajidu min dunihi maw'ila shi ubangiji ma abocin rahama ne saboda me yanzu Allah idan ya ga dama idan ya raye yana so ya azabtar da al'umma daga kai abu kawai sai a maka hukunci yanzu nan daga kai abu sai a maka hukunci yanzu nan kawai sai Allah ya ce a'a Allah ya ce lauya akidukum bima kasabu wata aya ce ma zahara ma taraka alaiha min dabbatin fil ard da daga mun yi abu Allah yana mana hukunci ai da yanzu babu wata dabba to da yanzu babu wani dan adam Allah kadai yake kira dan adam da dabba ma taraka alaiha min dabba don haka haramun ne ka ce wa dan uwanka dabba a addinin musulunci haramun ba dabba bane wallahi Allah ne kadai yake kira mutum da dabba to Allah ya ce lauya ake da kumbi ma kasabu Allah ya ce da yana kama ku da abin da kuke aikatawa la ajjala lahumul azab da Allah ya gaggauta yi mana azaba sai Allah ya ce ballahum ka kyale su mau'ida a kowane alƙawari shi ya yawmal qiyama ita ce ranar alƙiyama ne ballahum mau'ida idan ƙiyama ta je ta zo lam yaji domin dunihi mau'ila wallahi ba ka da wata mafaka ba ka da wani gu da zaka shiga a ce ka fake ka kuya ƙiyama ta zo an manta da kai babu ban manta muna yara akwai wani bawan Allah wanda Allahumma gafir lahu warhamhu Allahumma ja'alhu min ahli janna yaje Kano ya dawo yake ta kai jama'a kowa ya ci gaba da shagalin sa da Allah ba wani hisabi kafin a gama da mutanen Kano a zona ma ba zai yi ba harkar nan kai kowa ya ci gaba da shagalin sa shi kaga abin da kwalwarsa ta gaya warke da ya ji ya ga din ma ya dauka kamar hisabi ne irin nan in aka shiga ko da kafin a gama mutum ɗaya kes ma mutane biyu kaga diyan mata riga ta dai abin ma ya riga ya kure al'amarin Allah ba haka yake ba al'amarin Allah akbar min zalik ya fi karfin haka haka ya yan uwa mu tsoron Allah subhanahu wataala mu mi al'amuran mu zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya taimake mu Allah ya gaje mu za mu tsaya anan insha Allah sati na gaba za mu dora da gunda muka tsaya abinda muka faɗa mai dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai mana manzo Allah ya ce kullu bani adam qaddaun wa khairu qaddaun at-tawwabun subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk